babu shartu fil itq babin da ke magana akan ana iya yin sharadi wajen yan tabawa ko ba a yi qala malikun rahimahullah man ataka man ataka abdan lahu fabatta itqahu ataka abdan fabatta itqahu شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرزق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة الأجل فأعطى شركاءه حصصهم وأتق عليه العبد قال مالك فهو إذا كان له عبد إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال إتاقته ولا يخالطها بشيء من الرق mutum yana iya yin sharaɗi kafin ya mutu ko kuma yana raye ya ce in an yi kaza a yi kaza imamu malik ya ce a zuwar abin musabin zuhuri da suwaid ibn sa'id duk wanda ya yanta bawa nasa ya tabbatar da ya yanta shi ɗin fabatta عتقه aka kawo shaida ta kammala ta cika ya ce hatta wata timma hurmatuhu wa yasbutu mirasuhu no? kuna koriya ne gani تجوز شهادته وتتم حريته طيب ma'anar zai iya dauka sai dai alfatun sun sha bambam amma fa kusan littafi na shine daidai littafi na riwaye muwadda ne guda takwas aka ta ce original din aka sa da aka ce kudin sa lamba a sama na kuma ta kurma ne ko yawwa ana bukata a tabbatar da shaida har sai hurriyar ta tabbata ko kuma haramcin ya tabbata duk zai iya ɗauka gadansa yaushe ne ne zai ci gado yaushe ne ne ba zai ci gado ba zai gaje shi idan ya tabbata ya ‘yanta shi ai ya zama maulansa idan ya mutu misali to duk wanda haka ta faru falaisa li sayyidihi an yashtarita alayhi mithla ma yashtaridu ala abdihi min malin ya shardanta a kansa irin abin da ya shardanta wa bawansa na dukiya ko ta hidima tunda ai ya ce ya yanta shi bawan da ka riga ka yanta shi ai ba ka ɗora masa wani aiki kuma ko wata hidima kuma wala ya hamilu alayhi shay'an min ar-riki ba zai tsora masa wani abu na bauta ba man ataka shirkan lahu fi abdin duk wanda ya enta wani part wani portion wani mallaka da yake da shi akan wani bawa amma ba shi kaɗai yake mallakansa duka ba bawan nan zai miliyan ɗaya kai kuma kace ka yanta ɗari biyar ka yanta rabinsa damar rabi kake mallaka to yanzu ya za a yi kowima alaihi qimatal adli sai a kimanta wa shi bawan abin da ya saura na bautan amma kimantawa ta adalci ya ce fa'a'ata shuraka a hisassahu sai ya ba wa mai abokanan mallakansa su ne shuraka a hisassahun kasansu da suke mallakan bawan wa ataka alaihi abdu a nan abinda yake so ya ce mana idan aka yi wa wani bawa haka to ya kamata a kimanta shi a faɗi sauran kuɗinsa kamar yadda makaranta a satin da ya wuce sai ya biya abokanansa da suke mallakan bawan bawa kuma ya zama mai mai yanci firi kaga babu bukatar a zo a ɗora masa wani aiki duk da za a ce idan bai yi hakan ba fa to ba wannan yana tafiya halfway kenan inda ya tafi aiki maimakon yini guda zai aiki to yana da rabin rana nasa babu ma ja a fil qada'i fi man ataka raqiqan lahu inda mautihi la yamliku malan ghayrahu to ga wani kuma rikici okay sorry malik idan bawan ya zama khalis shi ya fi cancanta ya kammala 'yan tashi gaba ɗaya kare ya cakuɗa wani abu na bauta kamar yaya kai ɗaya kake mallakan bawa ba za ka zo ka ce kai gundaru sunan bawanka na 'yanta rabinka to wa zai cika ta kai kadai kake mallakansa to bai kamata a yi wa bawa wannan ba kamata a yi wa ya fi cancanta ya ya cika ta yan tashi ubansa ubansa mai gidansa kenan ko ba ka bane a haku bi sigmali itaqatihi wala yukhalitu bi shay'in min ar-riq to shi kuma wannan zamu magana akan wanda ya yanta bawa amma ya zo mutuwa ne raƙiƙan lahu inda mautihi ruwan abin musamman zuhuri da soyid bin gafla to amma kuma shi wannan bawan a shi mai gidan bai da wani abu a duniya in ban da wannan bawan kamar yaya wani talaka ne a duniya bai da komai sai bawa ɗaya sai ce da na tafi ban tafi da komai ba kai na yanta ka to ana iya yin haka a shari'a qala haddathani malikun an yahya ana ganewa an yahya ibn sa'id wa an ghairi wahid an al-hasan ibn abi al-hasan al-basri wa muhammad bin sirina أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم a taka abidan sitatun ne sittatan ne inda moti fa asama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum fa taka sulusa tilka al-abidi qala malik wa balagani annahu lam yakun لذلك الرجل مال غيره وحدثني أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان آتك رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت ثلاثا ثم أسهم bainahum kenan ala ayyihim yakhruju sahamul mayyiti fa ya'tiqun fa waqa'a as-sahamu ala ahadi al-aslasi fa ataqa as-sulus alladhi waqa'a alayhi as-sahamu sami'tu wannan shine abin da yafi kyau wanda nayi hadisin daga ya ibn sa'id ne an gairi wahidin ba ɗaya ba an al-hassan bin abi al-hassan al-basri daga muhammad bin sirin anna rajulan wani mutum fi zamani rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya yanta abidan lahu sittata bayansa guda shida ya haɗe da ya ga zai mutu ya ce ku yantu kaga wannan yana nuna duk mutumin da ya ga ciwo ya tinkare shi ya maza ya aikin alheri don idan baka yi ba yayanka ba lalle suma ba ba lalle ba duk abin da ka sani na alheri za ka yi maza ka yi akwai ciwon da kawai kai kasan sai ya kai ka kabari da labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ashama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainam annabi yace kai ku zo duka ashama aqra'a sai ya qur'a a tsakanin su su su nawa so shida kenan mutum ya yi kuskure ne hadisin yana nuna mana kuskure ne baka da wani abu na mallaka ka zo ka bunkar da abin da ka mallaka duka a matsayin sadaka kuma alhali akwai magada fa ashama manzo Allah sallallahu alaihi sai a qur'a shine ashama tsakanin su kuma wannan yana nuna mana me halaccin yin qur'a a musulunci ba fa qur'a demokradiya ba ma'ana lokacin da abu ya rikice maka ka kasa ganewa za ka yi wa wa za ka hana kai kai yanzu a nan a ciki tun da ya yi kuskure waye za a ce ya yantu waye za a ce bai yantu ba duk wanda aka nuna shi zai ce an mai rashin adalci annabi ya zuba ƙura'a kawai kama wannan a sa hur-hur guda biyu wannan kuma ab-ab guda hudu a dunkule takardu a zuba a ce kowa ya je dauki abin da Allah ba shi ka gane yanzu kujeran makka ce nake so zan bayar guda goma ko kuma kun kai wajen mutum hamsin idan na nuna wancan na bawa na juya nan na kalli wannan sai ya ce amalin ya zazzaɓi wani ne ka gane ma'anar sarka ya baka cika kai ai kana can gurin dole can gurin su zaka je su baka yan mandiri su ne za su baka kaga amfanin ƙuri'a kenan ina buga muku misali ne duk abin da idan ka yi shi zai iya jawo tuhuma ko ya kawo maka rashin biyayya ga mabiya to yi ƙuri'a amma an kayan da imanin su ba su ce ba komai sai ka kira ka ba ku ce jama'a na ba wa wani da wani saura kuma ku haƙuri amma idan ba aminci ba kai damuwa yanzu kaga matsalar bauta da da da bauta da kuma yanci kowa yana so ya zama mai yanci duk da shi annabi ne zai iya hukunci ya ce kai an yi kaza an yi kaza to amma bai so ya bar musu wani fushi da damuwa da za su rinka bin sa da shi sai ce to za a yi abinda Allah ya ya rubuta musu ƙuri'a shine ashama a ƙara'a kawai biyu suka ɗauki menene bauta tun da shidan wanda zai mutu kuma mace a cikin kudinsa gaba ɗaya yana da ɗaya bisa uku ne cikin kudinsa wannan mallakarsa ne ko da ya mutu zai ce a yi masa wani abu in kaji ma ya ce a soya masa aika masa kabarinsa za a yi tun da ainihinsa ne in masallaci ya ce a gina da dai 'ya'yan da suna yi amma 'ya'yan yanzu gaskiya ba su fiye yi ba wani mutum ya yi mai kuɗi da zai mutu ya ce wa 'ya'yansa duka in allah ya kaddara mutuwata dukiyata duka komai da komai a hada ta gaba daya a raba ta kashe uku don allah ban yi wani abu na alheri wa musulunci ba don allah ku yi min aikin musulunci da kashe daya inda na mutu sauran kashe biyu ku je ku raba rabon ku ne zakari mislu handal unsai insha Allah malam da ya mutu da wasiyar da komai yaran nan suka yi mutu suka ce bai zai yi ba suka ce bai zai yi ba ya ma za a yi mu cire wannan makudan kudin abin suka ce wala bai zai yi ba da kyar aka tatuke su gaba dan abin da su ba sauran suka me suka rabe kuma ka san abin mamaki ka san abin da zai maka amfani a dukiyarka bayan ka mutu wanda kai wasiya a kai in ka kuskura ka mutu ba kai wasiya ba in ɗanka ya ci gadon miliyan dubu ko ya je ya gina masallaci da kudin baka da lada to ya ba kudinka ba ne nasa ne ne je gina makarantar islamiyya da kudinsa ni zan sa rai zan samu lada kudina ne to duk mutumin da ya faɗi ya mutu kana mutuwa wannan kudin sun zama na magada haka yi tsammanin wai ai kai kai hanyar samun kudin kaza kana da wani kamar shi a'a suna gada ya zama nasu shine ayin ya ce in kata amaluhu illa min salatin din aiki ya yanke sai abu guda uku sadakacin jariya sadaka da gudanar shine duk abin da nake faɗa bai da wani lada ɗaya ne bai da wani lada yi na ruwan Allah to me yasa bai yi ba ya ce a'a suka ce a'a ba su yi ba da ƙyar aka tatuki wani abu shi ne abin da ya tsira da shi da haka ina gaya maka yi maza kafin ayi na'am wanda bai gaji wani ba zai iya mai wakafi za su iya yi sadaka wannan ba wakafi ba za su iya yi ba wai sai ɗansa na cikinsa ba in ka tausaya masa abokinka ne ya mutu bai aikin alheri ba ka ci moriyarsa kun yi abin arziki ya halatta kai masa masallaci kai masa makaranta amma wannan ƙauli ne daga cikin akawalar ulama to annabi sai ya yi sai musu ƙura'a wasu dai Allah ya rubuta musu su yantattu ne wasu kuma suka zama bayi fa a taqa tulusa tilkal abid a wata ruwaya zalikar raqi sai dauki ɗaya biyu bisa uku fa sun shiga gado to wannan kenan yana nuna mana duk mutumin da ya zo mutuwa sai ya yanta dukka ko ya bada dukiyarsa duka gaba daya bai da komai banda wannan sai ya bada su to yayi kuskure ko ya wasiya wannan ta zama wasiya ja'ira wasiyar kuskure qala malikun wa balagani annahu lam yakul lidhalika rajul malu ghayru malik yace labari ya zo min wannan mutumin da ya wannan aikin bai da komai sai wannan shi yasa annabi ya wannan hukunci kaga ya zama shari'a kenan da ko za a tambaye ka da abin da alhaji wani ya yi sai ka ce ga yadda za a yi wadda sani malikun an rabi'a ta bin abi abdurrahman to shi kuma wannan wancan hadisin annabi ne wannan kuma asar ne wani mutum ne a lokacin mulkin aban ibn usman shi ma ya yi irin abin da aka yi a zamanin annabi a ta karaƙiƙan lahu kullum kuma bayi da wani dukiya banda su walam yakun lahu malun ghairu shi aban tunda shine mai mulki a lokacin fa amara abanu bin usman bi tilka arraqiq fa qusimat aslasa sai ce kai duk bayin nan duk zo a kasa su kashi uku shine aslasa aka kasa su kashi nawa kashi uku summa ashama bainahum sai qur'a asma ashama akra'a kenan kamar yadda wancan yazo ala ayyuhum yakhruju samul mayyiti duk wanda rabon mamacin ya faɗi a kansa wanda mamacin yake so a yanta menene shari'a ta ba wa dama wa mamaci ya yanta ɗaya bisa uku to duk wanda ya fada cikin rabon mamaci ɗaya bisa uku faya tikun sun zama yantattu shikenan fawaka a asahamu ala ahdil aslas to sai rabon ya fa kai wa ƙura'a ɗaya kasan kamar su sun kai talatin grup ɗinsu kawai sai su ne Allah ya ƙaddara za a yanta sai a bani ya ce tuku yantattu ne ku tafi fa a taƙassuru sallazi waka alaihi assam shi ne dai abin da na faɗa maliku ya ce wa zalika hassan wa samaitu wannan shi ne abin da ya fi kyau abin da na ji to kuma wannan kaga yana nuna yana da kyau a samu shugaba mai ilimin addini ko ba ka bane mai ilimin addini idan an yi abu ba daidai ba zai gane ga abin da manzon Allah yanzu kaga wannan abana ai yana da ilimi da ba da yana da ilimi da ba zai ba babul qada'i fi malil abdi idza ataqa to sai kuma dukiyar bawa me hukuncin bawa idan aka yanta shi dukiyarsa قال حدثني مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول مضت السنه ان العبد اذا اتقى تبعه ماله قال مالك وممن ومما أن المكاتبة إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال الأبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة وترقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن الأبد إذا أتقى تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن الأبد والمكاتبة إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما هما قال مالك وممن يبين ذلك كمدو أن الأبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك كمدو وممن يبين ذلك أن الأبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده طب يا wannan babin zai magana ne akan wato what do you call it uh, dukiyar menene dukiyar bawa idan an yanta dukiyar bawa bawa idan an yanta shi yaya kudinsa bawa ne mai bala'in kudi multimillionaire mai gidansa ya kuskure ya yanta shi kukula dukiyarsa daban shine bambancin karatun da za ku gani dukiyarsa kudinsa ‘ya'yansa kuma ‘ya'yansa to su ba sa cikin lissafi yanzu idan idan ka ‘yanta bawa yana da miliyan dubu yana da 'ya'ya ɗari shin kudinsa sun yantu ko kudinsa za su bi shi ko su shiga aljihunsa akawun ɗinsa to 'ya'yansa ma sun yantu a'a a'a to shine abin da malam zai ce bar mu ji ya ce mazaci sunna sunna ta gudana أن الأبد إذا أتقى تبعه ماله idan bawa aka yanta bawa dukiyarsa za ta bi shi ka yanta bawa to ya tafi da dukiyarsa yanzu ba ya zama cikakken ɗa ba to kuɗinsa ma nasa ne nan shine hadisi ya tabbatar maliku ya ce a riwayar abi mus'ab zuhuri da suwaid bin sa'id abinda zai bayyana maka wannan kenan zai daɗa kawo maka hujjoji da haskaka bayani wani mai bayyana zalika ɗin ke an al'abda idan a taƙa tabi a humaluhu an al-mukataba bawa mukatabi menene bawa mukatabi na'am bawa mukatabi daga kitaba ne kana da bawa sai ka ce kai sunan bawan naka wulaidu ce wulaidu na rubuta maka kana so ka samu yanci to je ka nemo min naira miliyan uku a wannan shekarar ka je ka ci aiki in ka tara miliyan uku kana bani ina karba ka zama ɗa wanda ya fita yana aikin nemo kuɗi don ya samu yanci ya zama ɗa sunansa me bawa mukatabi su mun karanta da ku shi yasa na tambaye ku to mu dabbari fa bawa mu dabbari shine wanda mai gidansa ya ce wulaidu duk ranar da inda ka bari na riga ka mutuwa ina mutuwa ka zama ɗan kasan freedom kaga zai je ta addu'a Allah ya kashe mai ya kashe mai gidansa shine mudabbari wannan yarurruka ne na malaman fiqh ku rinka gane su ku ɗaliban ilimi bawa mukatabi zai iya zuwa ma a karatu haka kawai wata ran kaka kasa wane ne bawa mukatabi wane ne bawa mudabbari to yanzu muna magana akan mukatabi idza kutiba ta wannan mukataba din an ce biya miliyan ashirin a miliyan goma a miliyan uku ko ashe yana da miliyan ashirin a aji idan kuti ba ta biya huye malu da haka dukiyarsa za ta bi shi yana baka miliyan ukun nan ashe can yana da wata ajiya a gwarzo da shi da dukiyar tasa maluhu na ce maka banda ‘ya'yansa ba tabi ahu ko da ya bayyana ba za ka ce na fasa ba a'a tabi ahu ya malu na'am la'allahu bai sani ba wa illam yashtarithu ko da bai sharɗanta ba wa zalika annal aqdal kitaba wa aqdul wala idza tamma ko da bai sharɗanta masa ba mai gidan ba haka din shine ka'ida ta shari'a ba wani magana a sharɗanta ko kar a sharɗanta kawai saboda ita mukataba idan an kullata to kamar an kulla wala'i ne ya zama ya zama maulan shi ya zama mai gidansa yana yana biyan kudin nan to ya zama oganka me hikimar haka siyasar haka alhamdulillah ba na gaya muku cewa a baya ba alhamdulillah idan ka yanta bawanka ba ya zama ɗa ba to sai ya zama bai da kowa koma wato ya zama bai da kowa yanzu kai me matsayinka a wajensa kana da wani matsayi da shari'a ta baka ci ne kai kai maulana ne wani mai gidana ne ta famu? to sai Allah ya kaddara wannan wannan dukiyar sai ba wannan ya tafi da miliyan ashirin nan ko miliyan dubu ma sai ya riga ka mutuwa wa zai ci kudin wa zai ci kai mai gidan ne kai mai gidan da ka masa mukatawa kai mai gidan da ka yanta shi duk bawan da ka yanta shi in baya da kowa ya faɗi ya mutu ba a wata magana kawai za a tattaro dukiyarsa ne a mai a baka to kai ma yanzu sai ka haƙura idan ka yanta shi ka ba shi ya ci dukiyarsa iya rayuwarsa in tsautsayi ya sa ya riga ka mutuwa ya dawo maka in kuma ka riga shi mutuwa ba ruwansa da iya ba ruwan shi ko me zai gaje ka bai kun gane jayyid to shi yasa yake cewa wato anna wa zalika anna aqdal kitabati huwa aqdul wala'i idza tamma zalika wa laysa malul abdi wal mukatabi biman da dukiyar bawa da mukatabi ba daidai suke da abin da suke da shi na ɗa ba ka gane ma'ana ba dukiyar bawa da shi bawan ba kamar ɗanka ba ne yanzu ɗanka ai zai gaje ka da ma bawanka ba yawwa za a ce dukiyar ɗanka naka ne ai an tawa malukan li abika to amma wannan ba haka ba ne إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما شيني أولادهما بمنزلة رقابهما رقابهما أبن هنا نحن ذواتهما kamar zatin ai ɗanka kamar maniyinka ne kamar zatinka ne shine da kabinwa ba ba dukiyarka bane ɗanka ba dukiyarka bane li'anna sunnata allati la ikhtilafa fiha mimita mana idan bawa an an tashi dukiyarsa bishi walam yatabi waladahu amma dan dan bawan bai zai bi shi ba dan bawan bai zai biwa ba bai zai bi ubansa ba eh bai zai bi ubansa ba yanzu misali idan kana da bawa shi ma bawan yana da da bawa duk dukiyar waye ta mai gidan shi sai ka yanta ubansa sai a ce sai a ce dan ya bi shi bai zai bi shi ba Allah sa kuna ganewa jayyid wa annal mukataba shi ma idza kutiba tabi'ahu maluhum wa lam yattabi'ahu waladuhu yana dukiyar mai gidan ne eh dukiyar mai gidan ne mai gidan bawan da ya mai mukataban ne idan kuma ya tafi da ɗansa ai ya gama da shi yayi qala malikun yadda da kawo mana abin da zai bayyana haka yace yanzu bawa mukatabi an gane bawa da bawa da bawa mukatabi yace annal abda wal mukatab kaga akwai normal bawa akwai bawa mukatabi to sai talauci Allah ya jarbe su da me suka yi tsiyace ukhidat amwaluhuma za a kwace menene dukiyarsu da umahatu auladihima umahatul aulad mataye amma walam tu'khad auladuhuma ba za a ɗauke 'ya'yansu ba saboda 'ya'yan ai ba nasu ba ne in kun gane li'annahum laysu bi amwali lahuma saboda ba dukiyarsu ba irin ɗaya ne dai wancan karatu maliku ya ce abinda zai daɗa bayyana maka wannan washtarata alladhi ta'ahu ma lahu bawa idan aka sayar da shi to wanda ya saye shi sai ya ce hadda dukiyarsa kamar misalin kana da wani bawa yana maka aiki kullum yana zuwa lagos ya yi aiki ya kawo bayan wata uku hudu ya kawo maka kudi ko bayan shekara ya kawo maka kudi sai ka ce kai ba da kuɗi bari in je in sai da kai sai ka kai shi kasuwa sai ka sai da shi sai mai sayan sai ya ce ni fa ba tsurar bawa na saya ba sai ya ce na saye shi hadda me hadda kuɗin da bawan ya mallaka sai mai bawan sai ce ya yadda aka yi babban ciniki aka baka kurin sai shi wanda ya sai bawanka sai ya zo ya ce ya banga 'ya'yansa sun biyo ba ya aina ce da dukiyarsa ya banga 'ya'yansa sun zo ba sai malik ya ce lam yadkhul waladuhu fi mali ai ai wannan ɗanasa ɗan bawan ba zai shiga cikin mai ba cikin dukiyarsa ba don haka ka'idar take ban ji ba baya ciki ai in dai an yi ciki baya ciki na'am ai ya ma faɗa ɗin yanzu ai misalin ya ma tun da ya yi buƙaci ina ɗansa ai yana da awar ɗan ma yana cikin dukiya ne kuma ya gaya maka an walar da hulai samin mali kuma ma ba mallakarsa ba ce maliku ya daɗa cewa rahimahullah ya ce annal abda idan kharaja ukhidha huwa wa maluhu wa lam yu'khad waladuhu bawa ya fita rauni daga jurh ne ko ya je ya je wani rauni rauni ya kai ga sai an kimanta shi da kudinsa wajen biyan raunin ya je ya je ya alkali ya yi kiyasin cewa ai wannan kudin da za a biya na raunin da ya yi wa wani ya kai kudin shi bawan ɗungurungun ɗinsa da za a ɗaure shi a kasuwa sannan ashe yana da wani asusunsa da yake a wajen wata uwar gidansa uwar ɗakinsa aka haɗa duka bai gama biyan kuɗin jirhin da ya ba maliku ya ce walam yi wakad waladuhu tun da ɗauke shi za a yi ba za a ɗauki mai ba dan ɗan baya cikin dukiyarsa Allah sa kun gani tai mun cinye bayyo kun banni na yi ta tafiya har na cinye lokacin ko to sai mu karasa jalalain insha Allah mu'allif muna cikin kisar ashabul kafi malam yace a imam jalalain ko Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata Allah ya ce wa rabatna yani malam ya ce rabatna bi ma'ana قويناها على قول الحق wannan qulubihim din yarje ila ashabil kahf Allah ya ce muka karfafi zukatan ashabul kahfi akan fadin gaskiya iz qamu yayin da suka tashi ai baina yadai malikihim wa qad amarahum bis sujudi lil asnam su ashabul kahfi sun miƙe gaban sarkin su tunda mun gaya muku daman sarkin nasu mai bautar gumaka ne su kuma Allah kuma mushriki kafiri to sai sarkin ya ce da su ku tashi ku yi sujada tunda ya gane wa Allah suke sujada sai ya ce ku yi sujada wa gumaka kaga ibtila'i ko kenan zai iya yiwa idan ka yi imani a wani wurin da ba a son ka yi imanin a jarrabe ka ko in ka yi ta masuki da addini a inda ba a son masu addinin kuma a jarrabe ka zai iya yiwa ko to yanzu ya za a yi ga sarki ya ba su umarni ga kuma umarnin Allah kada la tasjudu lil shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqakunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah sai ce wa rabatna ala qulubihim iz qamu ay qawwaina ha ala qawli al-haqq iz qamu to ga karfin da Allah ya ba su fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u gidin ubangijin sammai ne da kasai ka duba hikima malam a da'awa ba su ce ubangijin mu ubangijin ka kai ba ubangijin gumakan da ka samu ba suka ce a mu ubangijin mu shine ubangijin sammai ubangijin ƙasa in mai hankali ne ai ya kaga mata gane shi ma din bawan Allah ne to amma tunda akwai tsoro suka ce lan nadwa min dunihi ilaha ai ba za mu taba kiran wani ba shi ba ai ghairuhu dunihi ghairuhu ilahan wani abun bauta laqad qulna idan shatata in dai muka yi haka to lalle qulna ai qawlan za shatat menene shatat ai ifradin fil kufri ai mun faɗi zance wanda yake ya wuce gona da iri a cikin kafirci inda auna ilahan gairar lahi hardan in ma da a ce za a farlanta mun kira wani ba Allah ba suka gaya sarkin suka ce wai yau in dai muka zo muka yi wannan ai mun yi shatat menene shatat mun faɗi zancen da yake ya kai matuƙa wajen kafirci ranka daɗe Allah ya ce ha laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin faman adlamu mimman iftara ala Allah kadhiba هؤلاء وانا مبتدا قومنا شيني عطف بيان هؤلاء مبتدا قومنا عطف بيان اتخذوا من دونه آلهة sun riƙi wani koma bayan Allah a matsayin alloli laula laula anan tana nufin halla ya tuna alaihim ina ma da sun zo musu wato ala ibadatihim bi sultanin bayyin ina ma da bautar gumakan da suke yi an zo da wani sultani hujja bayyananniyar hujja yani bi hujjatin zahira inji imam suyuti sultanin bayyin abi ma'ana bi hujjatin zahira faman azlamu ay la ahada azlama mimman iftara ala Allah kadiban irin wanda yayi wa Allah ƙarya bi nisbati shariki ilaihi ta'ala ta hanyar dangantawa Allah abokin tarayya wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna yabshirukum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa yace wasu ne daga cikin qala ba'dul fitya li ba'd yanzu nan Allah tabaraka ta'ala yana ba mu labari tsakanin su ne su samarin ashabul kafi din fityatul kaf din wani su yake gayawa wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna wato illa Allah yayin da kuka kaurace musu da abin da suke bautawa ba Allah ba fa'awu ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi kuka tafi zuwa kogo ubangijinku zai yada muku zai ba ku daga cikin rahamarsa kuma zai shirya muku min amrikum ya ce bi kasiril mimi wa fatil alfa'i wa bil aksi ma tartafiquna bihi min gada'in wa asha wato Allah zai ba ku abinda za ku samu sauki da taushi mirfaƙan ɗin zai ba ku abincin rana abincin dare Allah zai ba ku wannan وترى الشمس الله يبقى طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي بالتشديد والتخفيف تميل وأنا ذاك قرانا إذا تفتو تميل تزاور أي تميل أنقاني tazawaru bi ma'ana tamilu an kafihim daga kogan su zatal yamini nahiyatul yamini kenan zatal yamini bangaren dama zaka ga rana tana karkacewa bangaren dama wa idza gharabat taqriduhum zata shimali kalmar taqriduhum tatrukuhum wa idza gharabat in tazo faduwa kuma tatrukuhum wa tatajawadu anhum fala tusibuhumul battata sai kuma ta kauce takriduhum din takriduhum din kenan sai ta kauce musu ba za ta ranar ba ta samun su ba ta ta yi bangaren dama dama da kogon idan kuma ta zo faduwa mai kwanta da ke su Allah ya dauke su rana ba ta dukan su shine malamai suka ce da rana tana bugun su a lokacin ai da sun rurrube to Allah ne ya dauke rana da sauransu a kansu shi yasa wasu suka ce daga cikin abubuwan da ake na busar da abu in ana so ya yi quality to a busar da shi da inuwa in za a busar da zogale ya ci gaba da amfani sai a busar da shi busarwar inuwa an gane ku wa hun fi fajwatin minhi minhu me fajwa yace mala yace muttasa min al-kahfi yanaluhum bardar rihi yace wa nasimuha yace suna wato da yalwa da fadi a cikin kogon fajwatin minhu duk inda ranar ta zo tunda kogon yana da fadi ai ba zai ba za ta same su ba amma Allah yana kawo musu wato sanyin iska yana bi ta kansu kaga a kwance suke ba sa wanka ba sa ci ba sa sha ba sa kaza iska tana kura jikinsu shine ya tsare su suke waɗannan shekaru zalika almazkur min ayatin lahi yana cikin ayoyin Allah ai dalailihi ko dalailu qudratihi dalailu qudratin lahi tabaraka wa ta'ala man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah shirye da shi shine shirye ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا wanda Allah ya batar da shi ba wani majibinci mai shiryar da shi haka abun yake jama'a duk wanda Allah ya shiryar da shi ya shirya wanda bai shirya ba kuma babu duk duniya ba da wani wali da zai shiryar da shi malam Allah ya ce wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimali Allahu akbar wa kalbuhum wa kalbuhum kuma kadan su basidun zira'ihi bil wasidi law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wala muda'ta minhum ru'ba Allah ya ce wata hasabu mai qazan waɗannan fitiya ɗin ashabul kafi ga su suna kwance a cikin wannan kogo na gaya mu kogon dutse ne yace laura aita hum kenan zaka tsammani a farke suke ai munfatihatun wato jam ne wato yaqaza din kenan bi kasril qaf yaqiza yace ai zaka yi tsammanin a farke suke ai qaf wahum ruqud amma fa bacci suke ido ka taba ganin mutum yana bacci ido a bude sai ashabul kafi udurar Allah da ƙarfin mulkinsa tabaraka wa ta'ala a sa su su yi baccin idan a buɗe Allah ka ƙara mana imani da ƙur'ani ya ce wahum rukud rukud niyam jam'u raqid ne raqid na'im rukud niyam wa nukallimuhum Allah ya ce mu muke jujjuya su ka gani mu muke jujjuya su dama da hagun za ta lamini wa za ta shimali me yasa li Allah ta'kul al-ard luhumahum saboda in suka dade shekarun ƙasa ita ma tana faci sai ƙata ta zo ta cinye naman su da haka in ana juya su dama ana juya su hagu an gane a juya su dama a juya su hagu ƙasa ba za ta cinye su wannan wato ga su suna kwance kamar suna mace amma inda zaka je ka dawo sai ga su yau sun juya yau sun juya kamar yadda mai bacci ne yake zuwa ya je ya jujjuya Allah ne yake jujjuya saboda zai yi wata aya ya ce kuma wa kalbin ba su dunzura an hibil wasiri sai ga karensu kuma suna da kare karfa wani ya ce an halatta kiwon kare kenan wannan isa sabu wannan man kabla na ne kun wa kalbin ba su dunzura an hibil wasiri shi karen ya shimfiɗa wato zira'insa zira'aihi ya daihi zira'ul kalbi yadul kalbi zira'aihi ya daihi الضمير يجي إلى الكلب بفناء الكافي وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة توفى shi kansa karen Allah ya masa aya a kansa idan suka juya shi ma karen sai ya juya wato wani abin mamaki in wani ya zo wucewa sai ya ɗauka ku karen bacci yake kamar yana yana juyawa don wani ma zai zo wuce ya juya tsawon shekaru kuma ba za a bari a shiga inda suke ba saboda ga karen a wurin Allah ya sa karen ya tsare kamar yadda suke juyawa suna bacci suna farka suna juyawa shi ma haka lawit tala'ta alaihim Allah ya ce da zaka leka ka gansu lawallaita minhum firaran wallahi da sai ka juya ka guje su wala mulita minhum yace mulita bi tashdidi wa takhfif minhum ru'ban bi sukuni al-aini wa dammiha a a a manahumullahu birrubi min dukuli ahadin alaihim wato tsaba tsoro in ka leka ka gansu ai za ka tsorita kaga idan su gwara-gwara kuma bacci suke to wannan tsoron zai hana a shiga gurin su suka ɗebi wannan shekarun babu wani ɗan adam da ya isa ya shiga kansu to shine abin da Allah ya ce sai gobe sai mu dora insha Allah wa kadalika ba'asnahum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum